da shi malamai suke zantuka a kai wanda ba shi da wani tartibin majingina daga cikin nafi haka saboda haka a kowanda suka ce ma iyakar fagen sallar mutum iya inda zai faɗi ya sujada kawai saboda haka daga nan kauje to ba kai laifi ba an fahimta iya nan wasu suka ce wasu ka suka ce kamar galwatu galwatu shine iya inda in kai jifa zai tsaya to ai kaga duk wannan an shiga kauli mukhtalafin fi mafi fa'ida kaucewa abin kawai shine ihtiyabi kaucewa abin ka cokan shine ihtiyabi to ba gaskiya ba amma dai gaskiya wannan babu wani haddi tartibi guda ɗaya wanda yake mai nassi cewar iya kaza ne iya fagen sallar mutum da in ka bi bayan nan baka ketare masa ba sai dai waɗannan zantuka wanda suke da haddi daban-daban daban-daban da hakan
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر او ينساه باب abin da yazo cikin mutumin da yayi bacci bai wuturi ba hagari ya waye auyan sa ko ya mance bai wuturi ba hagari ya waye حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا عبد الرحمن بن بن زيد بن زيد بن أسلمة.
عن أبي أنا غائب يسار عن أبي سعيد الخدري قال مم.
قال رسول الله صلى الله عليه Ma'aikin وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من نام عن الوتر wanda ya wanda ya rintsa bai yi wuturi ba ya bacci bai yi wuturi ba ko ya mance da shi وليصلي إذا ذكر to in ya tuna ya sallaci wuturinsa وإذا in استيقظ kuma bacci ya yi sanda ya farka sai ya wuturin ko washe gari ne kenan ka gani sanda ya tuna ko sanda ya farka sai ya sallaci wuturinsa ka gani to shine wannan tsayi kenan to حدثنا haddasa قتيبة حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه Mhm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من نام عن وتره wanda ya فليصلي إذا bacci bai أصبح.
wuturinsa ba to in gari ya waye ya wuturinsa وهذا أسوأ من الحديث الأول wannan ya fi inganci daga hadisin farko wannan na sama da muka yi saboda shi zai dubna aslama yana da 'ya'ya guda biyu gashi nan za a zancen su kowanne Eh, wancan din na saman ba daga cikin baya daga cikin rijalu sahihi to mu je na سمعت أبا داود السجدية Eh, yani Sulaiman ibn al-Ash'ath ya kulu.
to kaga Tirmidhi kenan yake cewa naji Abu Dawud as-Sajzi shine Abu Dawud mai sunan da muke karantawa Na'am.
ko sunan Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sajistani Na'am.
ko kace Sajzi نعم eh to shine na ji shi yana faɗi ta azu Ahmad ibn Hanbali yace na ji- na tambayi Ahmad dan Hanbali عن عبد الرحمن بن زيد بن game da أسلم.
shi wancan da yake kan isnadin can na sama na farkon eh, shine Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama na tambaye shi game da shi ba Faqala.
kala yace akuhu Akuhu Abdullahi Abdullahi la ba'sa eh, to bihi.
sai ya kauce daga barin zance kan Abdurrahman yace dan uwansa dai Abdullahi wannan ba laifi نعم dan uwansa Abdullahi ba laifi نعم azu shi ma abin da yace kenan ba laifi نعم Mhm.
وسمعت محمدا to na ji to shi cin mizin ka ya ce na ji muhammadu to muhammadu dan ismail al-bukhari yake ne Na'am.
duk dai shehunnan sa ne da abu daudan da buharin dukkan su ko ne da shehunnan sa ne Na'am.
shi yasa duk da baki dan su ahlul kutubin nan wajen kan misali shekara ta mai tan da 20 zuwa da 30 dukkanin su suna nan fi kadin hayati suna cikin wannan harka su shidan gabaki ɗaya duk kusan sun haɗu da juna ka gani وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد na ji الله buhari yana faɗa daga malaminsa ali bin abdullahi al-madini نعم أنه أنه ضعف ضعف عبد الرحمن بن- بن زيد بن أسلم shi ya danganta wato abdurrahman bin zaid ina zuwa ga cewar wato rarrauna ne yana da rauni a cikin ruwaya ma'ana in ka ga ruwaya ta kansa to wannan ruwaya da ita ruwaya ce abdurrahman bin zaid bin aslama shine wanda zaka ga mai shifa'i yana yawan kawo zancen sa qala bin zaid in yace qala bin zaid ko qala abdurrahman bin zaid bin aslama to shine wannan abdurrahman to su suke cewa da ita ne wannan a fagen ruwaya kwarai da gaske kuwa وقال yace عبد الله بن زيد بن amma أسلم dan uwansa Abdullahi bin Zaid bin Aslama ثقة.
wannan sikatun amintacce ne wallahi نعم. وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث to bayan ya gama zance kan isnadin sai ya ce to ala ayyi halin wannan hadisi dai sashin malaman kufawa al- almajiran Abu Hanifa kenan sun tafi zuwa ga aiki da wannan hadisin وقالوا suka ce يذكر الرجل إذا ذكر idan mutum ya tuna da wuturi ta bai yi shi ba ko yaushe ne tuna da shi ya sallace shi وإن كان بعد ما طلعت ko الشمس da bayan rana ta hudu ne ya tuna da wuturi ya sallace shi وبه يقول سفيان الثوري haka wannan shi ne zancen su fiya ne sauri ka gane su shi ne dai malaman kufa wanda ga baki ɗaya kenan wato yawa yawan sun tafi akan a rama wuturi ko da washe gari ne akan wannan ruwaya ka ga dai ruwaya wanda take ko ba hakan nan ba shi wacce ta abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi ne ya rafa'a ta kuma ya wassalata shi kuma gashi an faɗi irin yadda yake ko dan uwansa kuma da ya ruwaito abdullahi ibn zaid ibn aslam an abihi zaid ibn aslam shi kuma zaidu bin aslama ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam kaga ita ko mursalan riwaya ce don zaidu bin aslama ba sahabi bane to kaga haka ne to amma duk da haka dai malamai suna aiki da ita wannan riwaya malaman kufawa a cikin cewa suna rama wuturi Mhm.
باب ما جاء في مبادرة الصبي بالوتر wannan kaga ai ba kufawan bane نعم nunan madaniyawa ne ko saboda imani shi sa gana in dai gari ya waye baka wuturi ba sai ka hakura نعم yawa
باب ما جاء في مبادرة الصبي babin abin da ya zo na wato tserewa alfijir da yin wuturi kamun alfijir ya hudu maza ka tsere mata da yin wuturi حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن زكريا بن أبي زائدة Mhm.
حدثنا عبيد الله الناتي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kala بادر الصبح بالوتر ku tserewa alfijir da yin wuturi in ka zo alfijir ya neman kito to ko me kake dakatar ka sallaci wuturinka قال أبو عيسى mun ga tarmizi ya هذا ce حديث حسن صحيح wannan hadisin ne ya sanin sai yin badirus subha bil wutri ka gani ya inganta shi badirus subha bil wutri ka gani mm, sai a haddace shi badirus subha bil wutri an- ko ba haka ba نعم.
an annabi sallallahu alaihi wasallam qala badirus subha bil wutri yace hadisin ya sanin sai yana nan a cikin musulmi Mhm.
حدثنا الحسن بن علي بن خلاد مهم.
اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر an ya ibn abi عن kathir ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam اوتروا قبل ان تصبحوا ku yi wuturi tun gabanin wato ku shiga su bani shine tun gabanin gari ya waye kenan حدثنا محمود بن غيلان اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج an sulaimana بن موسى النافي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam qala اذا طلع الفجر idan fa alfijir ya riga ya hudo اذهب كل صلاه الليل duk sallar dare kuma ta kare والوتر har da wuturi duk ba zancen wuturi kuma Ba a ko wuturu, a ba da saboda haka ku wuturi.
yi wuturi gabanin alfijir ya hudo قال ابو عيسى wai ga tarmazi ya ce سليمان بن موسى ta tafarra da bihi ala hadha lafazi shi yake banta da shi akan wannan lafazi وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال la wutira ba da salatu shi an yi ruwaya daga annabi manzo Allah ya ce babu wuturi bayan sallar subahi wa huwa قول غير واحد من أهل العلم shine zancen yawa yawa daga malamai وبي يقول shi ne الشافعي zance imamu shafi Wa Ahmad wa Ahmad Ishaq.
ibn Hanbali da isabu hanzali لا يرون الوتر بعد صلاة ba الصبح sa ganin mutum zai yi wuturi bayan sallar subahi kuma wuturi ya kare kenan باب ما جاء لا وتران في ليلة babin faɗin ma'aiki la wutirani fi lailatin حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي علي عن أبيه قال daga babansa dalqubna aliyin سمعت رسول الله صلى الله yace عليه na ji وسلم يقول ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gulu لا وتران في la ليلة wutirani fi lailatin ba wuturi biyu a cikin dare ɗaya قال أبو wani wata عيسى wuturi guda biyu kuma ta zama shafa'i ai نعم da wancan da wancan ka haɗa ita zan ta tashi daga wuturi kuma Ka- eh, قال rubuta yake, أبو عيسى هذا wannan حديث حسن wannan غريب hadisi yake kyawa amma garibin wato ta hanya ɗaya tak ya zo gashi nan واختلف أهل العلم في ال- malamai في sun yi الذكر من أول sabani a الليل.
ciki- a cikin wanda ya wuturi a farkon dare ثم يقوم من daga آخره baya kuma ƙarshen daren sai ya miƙe kuma فرأى بعض أهل العلم من sashen malamai daga sabon annabi da waɗanda ke bayansu suna ganin نقض الوتر suna ganin ya warware wuturin ma'anarsa shine وقالوا suka ce يضيف إليها ركعة sai ya sake yin wani wucirin raka a ɗaya daga da wancan da wannan su zama biyu kenan Mhm.
وصلى ما بدا shi له kenan sai ya ci gaba da sallolinsa raka a biyu ثم يوتر في to kuma آخر da ثلاثه ƙarshe sai ya sake yin wani wucirin raka a ɗaya لأنه لا domin وتران في ليلة sha'anin da lamarin ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya in kai wuturi biyu a dare ɗaya ya tashi daga wuturi ya zama shafayi kuma yawa wa huwa allazi zahaba ilayhi shine matafi isa ibn ibrahima وقال بعض أهل العلم من أصحاب sashin malamai daga sahabbai wa gairuhum da wasu suka ce إذا أوتر من أول الليل الليل ثم نام idan mutum ya yi wuturi a farkon daren sannan ya kwanta ya yi bacci ثم قام من ya آخره tashi kuma a ƙarshen daren أنه يصلي ما بدا له ya ta sallasa duk iyayen da yake so ولا ينقض وتره kuma ba zai warware wuturinsa ba ba zancen wuturi ya riga ya wuturi a farkon dare in ya tashi ya ta sallasa wannan shine matafiya hata nan ta imamu na maliku babu babu mushkila a cikin wannan dan kai wuturinka a farkon dare in ka tashi kana buƙatar sallar nafila ka ji ta yi ka ka bibiyinka ويدع وتره على ما كان ya kyala wuturinsa kan yadda yake وقول سفيان الثوري شيء ومالك بن بالتوسيق لأن أنس مالك بن أنس وابن المبارك وابن المبارك وأحمد والشافعي وآل والشافعي كوفة وأحمد.
إيه.
وهذا الصوف wannan ku ya fi inganci لأنه قد روي من domin an yi قدوته ruwaya ba ta fuska ɗaya ba أن النبي صلى الله عليه bakin Allah وسلم sallallahu alaihi sallama صلى بعد الوتر ya yi sallah ta nafila bayan yin wuce kuma حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمار بن مسعدة إيه.
عن ميمون بن موسى na almasi نعم عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم to ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama كان يصلي بعد الوتر ركعتين yana sallatar raka biyu bayan wuce kuma قال أبو عيسى abu isa turmizi ya ce وقد روي نحو هذا عن ابي قمامه وعائشه وغير واحد عن النبي صلى الله عليه an ruwaci وسلم kwatancin wannan daga nan aisha an nabi sallallahu alaihi wasallam da abu umama باب ما جاء في الوتر على الراحله babban abin da ya zo cikin wuturi kan abin hawa kamar kana mota ana tafiya da dare sai ka wuturi a cikin motar حدثنا قتيبة حدثنا مم.
مالك بن انس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار kala sa'id ibn yasarin ya ce كنت مع ابن عمر في wata ran سفر ina tare da abdullahi bin umar a cikin tafiya فتخلفت عنه to sai na tsaya ba a bayansa a yi gaba فقال اين كنت؟
to daga baya da na zo na riske shi sai ce ina kake ne فقلت sai na ce autartu ya ce ai na sauka ne na tsaya na sallaci wuturi فقال ya ce alaisa أليس laka لك في رسول الله اسوة حسنة ai ko kana da kyakkyawan koyi a cikin ma'aikin Allah ko رأيت رسول الله ya ga صلى ma'aikin Allah الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam على yana راحلته.
wuturi akan dabbarsa me yana kai ma muna tafi kana wuturin ka kana kan dabbarka mm قال وفي الباب عن ابن عباس Abdullahi bin Abbas ma ya rawaci irin wannan قال ابو عيسى Musa ya ce حديث ابن عمر hadisin nan na حديث dan Umar حسين.
hadisin ne hasanun sahihun وقد ذهب بعض اهل العلم من sashin malamai daga sahabbai wagairun da wasu su duk sun tafi zuwa ga yin haka din mutum yana yin sallar daren su da wuturi akan dabba ورأوا an أن yi يجر tura الرجل على mutum راحلته yana iya yin wuturinsa a kan wato taguwa kan aka ce wuturi sallar dare kenan wadda a ƙarshe da take karewa da wuturin ko وبه يقول shi ne الشافعي zance imamu shafi da Ahmad wa ahmad Ishaq.
dan bar da ishaku وقال بعض أهل العلم sashin malamai kuma ya ce لا يجر الرجل على mutum الراحلة baya yin wuturi wai akan rahilatu dabba ha ba su san wancan hadisin ba ne wata kila نعم inda yake ma yake na ai magana ta ƙare نعم فإذا أراد أن يترى نزل idan ya nufi zai wuturi to ya sako daga kan dabba فأوتر على الأرض ya wuturinsa akan daddare ƙasa وهو قول بعض أهل shi الكوفة ne zancen wasu daga cikin malaman kufa amma wanda ɗin dai shi ne mai tamar
اللهم صل على سيدنا محمد
walhamdulillah rabbil alamin